أعوذ بالله السميع العليم وعلى عقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح لخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقية لا زالت للولا راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قطب الأقداعي فريد دهري على الإطلاق هاتم العثماني أبو إسحاق على إبراهيم ناس ورضي الله تعالى عن شيخ ومربي وقائدي وفاري وملازي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم المسدد جعلنا الله من آل السداد والأمن والستر يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت احتياجي إليه آه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يوم muna zama na ɗari da saba'in da takwas muna cikin tahalil na mashakil na fikihu ko mashakil fikihiyya wanda shi wata jami'ar radiyallahu ta'ala anhu yake amsawa to muna ci gaba da jiya yadda muka yi maganganu akan ba'ul ahkam da mu istimrari a cikin ahkam din ثم إن كان البلد غلب عليها جميع ذلك ولا يوجد غيره بأيديهم بوجه من وجوه المخالفة فكل فكل ذلك حرام ana magana ne na halin iltirari wadda mutum yake iya cin abin da Allah ya haramta ya zama maka halal to sai ya kawo abubuwan da suka haramta wajen ci shi ne ya kawo hadisi manzala umartu an uqatilan nasa ta yashhadu an la ilaha illallah to da yazo yana tahlilat inna allaha harama alaikum dima'akum wa amwalukum illa an talqu rabbakum ila an talqu rabbakum eh ila an talqu rabbakum duk wani abu ga abubuwan da aka yi muku ga abubuwan da aka muku ga kuma tsarin da Allah yake nufi da ku kar ku ɓaci kuɗin wani kar ku ci duken wani da barna kar ku yi wani abu sai dai inda tahariya ce islam kamar mani zakati mutumin da zai ya kamata ya bada zakka sai ki so za a iya karɓa da ƙarfin tsiya kamar mutumin da ya cuci wani aka zo aka ce ya dawo da mutumin dukiyarsa ba iya ba ya kidawa za a iya karɓa da ƙarfi to sai irin wannan to amma in kana albaladu galaba alaiha jami'u zalika idan garin an yi rinjaye cikin mutane wala yujadiru bi aidihim ba samu wani saudi aidihim a hannayensu bi wajen min wujuhin da fuskan ɗaya daga cikin fuskoki almuhaladati na muhalada fa kullu zalika haramun dukkan wannan ya zama haramun kenan wa man ta'allala wanda ya illantu mimman yanta shi ila alfiqhi wanda ya illantu wanda yake nasartuwa zuwa ga ilimin fiqh aw ila al-islam ko zuwa ga musulunci fa kaza zalika sai karbi wannan mustahilan lahu ya koru gare shi mutabiran yana uzuri bi adam wujudi gairihi abin da yasa ya karbi wannan dukiyar ya ci shi na dole to ai ba yadda zai yi ne fala uzra lahu fi shar'in babu uzuri cikin shari'a shari'a masalan kaman kudin riba yanzu wani shefiya za a baka bashi amma za a sa maka riba to riban nan haramun ne kad'an ya za a iya zamo halal yadda za a iya zamo halal bi ma'ana za ka zamo muhallin mulɗarri ne idan ba a baka dukiyan nan ba halaka ce a gare ka eh halaka ne a ka karɓa dukiyar ne don ka ƙara jari wannan haramun ne kaɗa amma ba yadda za ka yi ka karɓa ne don za ka tsira misali daga cikin wani bala'i bala'in wanda yake in ba wannan komi zai iya faruwa wannan ba za a ce maka haramun ba za a ce maka shubha ne ba zai kai muhallin haramci katiyan ba kamar yadda jiya na yi bayani kowane irin hukunci zai iya zuwa ga munan mu biyu da ni da kai ni a guri na ya zamo halal a gurin ka ya zamo haram ko a gurin ka ya zamo halal a gurin a guri na ya zamo haram to ana samun haka gwargwado wa yasjilu alaihi fi shar za a yi masa tasdili cikin shari'a annahu muktahamun ya kutsa ma harrama Allah abinda Allah ya harda muta masa zulman da zalunci wala yuskunahu fi tilka albaladi idan haka ne to bai halatta ya zauna a wannan garin ba wala baqa'uhu bainahum ko kuma ya wanzu a cikin garin wala hijratu alayhi min zalika almakan ya bar gurin yayi hijira wajibatun wajiba ne bi tawaturin nusus shar'i wato ai ubangiji yayi gari gari daban fasiru fil ardi fanziru in kuka zama a nan garin kuka ga zaman ku sai kun saba wa Allah to sai ku tashi daga garin ku canza wani gari eh ba ce ma in ga gari ba a rayuwa sai da haramun kuma ka je wani garin ka ga ba za ka iya ba za ka in ka je wancan garin shi ma irin wannan ne a can da iya samun halal to sai ya kamata ka je zaman ka a garin da zai zamo zai halaka kan to haramun aikin garin kenan gashi nan to kai kuma gaba ɗaya sai kace to ai kai bayan da zaka yi a to ƙarya ne ke wa ma kana muhlidan indahum wanda ya zamo yana da ikhtilafi a wajen su bi wajen tijarati ta bangaren kasuwanci fi zalika ta wannan haramun haramun ne wal itlafu ainihi da dukiyar ta lalace washtira'u badalihi ainan ukra ko kuma ka sayar da wannan irin irin irin kayan daban au bi wajahin alkhirasati ko ta fuskan noma was sana'ati ko ta bangaren sana'a au dummal mal ko kuma an tare dukiya bi surati shar'iyya dukiyar da a shari'a tana nan ilai zuwa gare shi an tara ta fal aslu asalinsa al muawwalu alaihi an yi masa tawili anna zalika kullu haramun dukkan wannan ya zama haramun bi jami'i ma talada fi saboda duk abin da ya iftilaqi cikin sa faman qaddara wanda yake da iko ala zalika akan haka saka sai ya riko bi hadal asli da wannan asali wajara alai sai gudana akan haka summa in tanazzala al-amru idan al'amarin ya sauka ila humumi zalika zuwa ga bakan ciki cikin wannan fil arabi a cikin kasa waqta la zalika bi suratul halal sai aka hada shi da suran abin kamar na halal wa suratul haram da suran halal da na haram waje daya bi aidin kasbiyatin ta hanya ta kasbi kamar tsoruri kenan kama hiya suratul waqati kamar inda yake zuwa a surar lokaci fa'alal mu'min to yana kan mu'mini fi iqamati talabi wajen neman tsayawan neman sa fardul sai a kadarta wannan fardul kadarta alhalalu halal abin da aka ce kenan an yaji ta ni ba ma alimta ka nisanci abin da ka san ma alimta suratuhu suratul gasbi ka nisanci abin da ka san surarsa yayi kama da suran kwace wal muharram da surarsa yayi kama da suran haramci wa ma juhila min zalika ko kuma abin da ya zamo ka samu jahilci baka san wane ne ba bi ma'ana alhalalu bayyinun alharamu bayyinun wa bainahuma umurun mujtabihatun to mujtabiha din kenan wa ma juhila min zalika ka gane kwace ne ko kana ganin cewa suras ya zamo kamar na kwace ne suras ya zamo kamar haramun ne a'a ka jahilci yanayin da zaka yi mu'amala da shi to ka nisanta saboda shi ne kubuta kubuta yana cikin tsantseni ne karka kutsa ka ce kawai ai akwai Allah karka yi haka wa kana al-asalu al-ikhtilaf bi suratul halali wa suratul haram hada wanda aka yi shine wanda yazo da alaman sura na halal da sura kuma na haramu kama zakarna awalan kamar yadda muka faɗa a farko wa amma al-fasad bil ardi to barna ya yawaita a bayan ƙasa kama wa suratul waqti kamar yadda lokacin yake raja ila al-asl al-halal as-salis ka koma kan asalin halal na ukun nan huwa annal halala ma juhila aslahu zamanin farko annal halala ma juhila aslahu ko kuma ba zamanin farko ba shi halal abinda ake kira a yanzu ma juhila aslahu wanda aka jahilci asalinsa fa yana suratul halal suran halal kana fi ahadi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah ma urifa asluhu wa aslu asluhu eh haka haka shi Abdullahi baban shi Ibrahim aka tambaye shi ce wa kaifa la halal fi zamanin nabuwa yace ma urifa asluhu wa aslu asluhu wa huwa al-halal saka ce wa ba'da rasul yace ma juhila asluhu wanda ba a san asalinsa ba ma urifa asluhu faqat an san asalinsa kawai to shine bayan sahabbai ta ka ce wa fi zamani na ya ce ma juyi la asluhu abinda ba san asalinsa ba kawai kai aiki aka ba kuɗi kawai kai ka ci halal ta mata ina ya fito ta ga ma juyi la asluhu ke sun malaman kabat muddatul hilafa lokacin da hilafa ta ƙare wa ja'alat mulkan adulan ta zama mulki ne na zalunci raja al halal ma urifa asluhu faqat ka gani ko sai zamo halal ma urifa asluhu fakat kawai sun malama zadal fasadu lokacin da barna ya karu waɗa ma baharuhu koginsa ya cika tsarar halal ma juhil asluhu shine zamanin to a wannan lokacin halal ma juhil asluhu waye martaba ta salisa shine martaba ta uku fil halali akan halal eh wala hadal hadd akan wannan haddin wa hadal minwal da wannan matafiya ya jari hukumun hukunci yake gudana fi mu'amalati hadhihi tawa'if cikin mu'amalan wannan ta'ifa bi wajhil iwadi ta fuskan musanyi wa qabulul aqayatin da karban kyautar su fala yattali minha babu abin da za a nisanta illa ma uriba suratul haram ji sai dai an an san suran haram ne a jikinsa misir shay'il mabsu kaman guri abin da aka yi ɓaci ash-shay'ul maghsub abin da aka yi ɓaci wal ma'khuzu fi thaman al-khamri da kudin da aka karba na giya wal ma'khuzu fi surati riban nasi'ati kamar riban nasi'a ziyada zan baka kaza amma da ka dawo min ka dawo min da kaza wai ya kasiratin yuqasu da yawa ana yin kiyasi ma la yuzkuru minha wanda ba a ambatan sa alama zikira akan abin da muka ambata wa ma ma juhilat suratuhu abin da aka jahilci suran sa fa yana alima min sahibi idan aka sani daga ma'abucin abun annahu lam yakun indahu ba shi da wani abu illa haram sai haram lam yakhaliduhu bi suratul ukhra bai haɗa haramun ɗin da wani sura daban ba masjidi giya ne kawai sana'arsa misali sai bai haɗa halal ɗin da noma ba wala tijaratin ko kasuwanci wa ibdali ainin da ainin ukura ko yayi badalin wani abu kuɗin da wani kuɗi wani abu daban fa kullu ma bi yadihi haramun an san abin da ke hannunsa kawai haramun ne la tahillu mu'amalatuhu bai halatta a yi mu'amala da shi ba wala qabulu aqayatuhu bai halatta kuma a karbi kyautarsa ba wa ma talada amma idan mutum ya hada bi hadhihi suwari yana da bangaren da yake mu'amala na halal yana da bangaren da yake mu'amala na haram kaga halada kenan bi suwar min tijaratin ta wajen kasuwanci wa harasatin ko noma wa sana'atin ko sana'a wa ibdal ainin bi ainin ko juya wannan da wani wa ibafatul halal lahu da kuma a ciki akwai bangaren halal lam yahrim ma fi yadihi bai haramta dan ka karba hannunsa abin da ke hannunsa ba illa ma lahu ainun qa'imatun fi tahrim sai in dai ka san wannan kuɗin ya zo ne ta wajen haramun zalla wa ma juhil asluhu duk abin da ka jahilci asalinsa fa halalun sunan shi halal la tasalu an ashiya tubda lakum tasu eh idan farawo ya zo ya maka kyauta in ka karba ka ja kai shiru ka ci shi da nan ka ci halal amma kace ya kai ka samu ya kai wace maka idan imaninka kuma ya kai za ka yi tambaya saboda haka sai zamo halal a wajenka ya zamo haram a wajena kuma a lokaci daya kai ka ci ba komai ana ba ka ce rizqun saqahu Allahu ilayya arziki ne Allah ya koro min ya kawo saboda haka in na ci kenan alƙali ko yana tambaya ya kai ka samu na san ba ka da sana'a jiya kuma na ji an ce an yi mishi a angonku kaza kaza shi kuma nashi in ba amsa to haramun ne kuma gashi abin ɗaya ne ba biyu ba ne addini yana da tausi'i ma da mu kirjinka a kuntace ke to ba za ka gane komai a cikin addini shi yana neman inshira sadari zuciya ta zama kirjin a buɗe duk abin da ya shigo za ka iya ɗauka to wannan shine ake bukata Allah ka mana bidayar rasulullahi wa qauluna fi hadha al-mahalli abinda muke bada cikin wannan muhalli halalun fa inna ma huwa halalun ardi na magana ne akan halal na ardi na bijiranta la asli ba na asali ba a me ya bijiranto kai hukunci da shi eh abin da ya zo din kai hukunci da shi shi ake nufi da halal kace halal a nan gurin amma ba asalinsa da kuɗin daga ina ne daga gidan jiya ya fito zo nan ba wanda aka ce maka wannan li adam wujudi gairi saboda rashin samun wani bi kasantar fasadi saboda yawan banna wa umumihi da kuma amma ganewan fasadin fil ardi a bayan kasa wa hatiyaji al abdi ila al qut kuma inda bukatuwa bukatuwan mutane zuwa ga abinci yake fa yakunu halalan sai zama halal bima bahu hukumul waqati lokacin da aka zo aka baka kaga ardin kenan la asli kuma halalun wannan ilimi yana da kyau wa darurati da kuma darura fa karkala subhanahu wataala ubangiji abin da yace wa ma ja'ala alaikum fid dini min kharaj millata abikum ibrahim kaga wa ma ja'ala alaikum fid dini min kharajin eh kunci a cikin ko ina an sa muku ba tsauri eh an sa muku mafita eh in an dake ka ta nan sai a soce ta ta nan a nan giyan sunansa haramu a nan sai a ce maka ta zama halal ta zama maki kuma giya ce jiya da yamma haramun shi giyan dawa gari ya waye yau kunun zaki ne ba zai bugar ba ba zai bugar ba ba zai bugar ba jiyan da ta bugar a yau ta halatta kuma ita ce ba canza ta ba kuma a kokon da take to shi wato ana shi malami ko in dai a takure yake to ya dinga fi almajiransa ma gaba ki ɗaya a takure su ke kirjinsu ba ya buɗuwa ba za su iya idrakin abubuwa ba amma in yana buɗe to za ka gane abubuwa da yawa wannan yi hukuncin azani la yake illa zani ta abu shirka ta fawari mazalika alal mu'minina mutumin Nijar ne malami ne amma yace akramaka Allah wallahi wannan hukuncin na yi shekaru na kasa ganewa kuma zuciyata ta ki yadda da yadda malamai suke fasaranta sai ranar karab sai na ji fasaranka walakin daga ranar nan yadda ka san an cire mun kaya saboda gurin ya dame ni azani layin kiw illa zani ta au musharka ta hore ma zalika Allah mu'mini malamai suna cewa mutumin da in dai mazinaci ne to sai ya auri mata mazinaciya nace ba haka bane azani layin kiw illa azani ya nace nikahun da ake nufi a nan lugatan mazinaci baya zina sai da mazinaciya mazinaci baya zina sai da mazinaciya nikahun anan luga ne dukulu shay'in fi shay'in kowa nikahu
to ko ba halal suka yi ba ba halal bane ba kaga zani ya tun zani amma ana samun mutumin da fasiki ne amma matarsa kamanniya ce ana samun matar da fasika ce amma mijin kuma kamanne ne to ga qur'ani yayi kuskure kenan in aka tafi a wancan fasara kuma shi qur'ani ba karo ba karo la yaji min bai dai dai wala min kalfi eh eh wa ma ja'alna alaikum fi dini min haraj ai wannan wannan ka duba shi kansa wannan in ka duba mas'alar nan na na tayammama wa man lam yajid ma'an wala mutayammamin fa arba'atu aqwali ma kinna mazhab wannan ayyana daga cikin abin da yake ta halalle shi eh wa ma ja'ala alaikum fi din min haraj eh hujjar maliku ne la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kai wani yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha hazzagu qadi wa ada'u li al-shabu yusalli wa qadi aka ce wa man lam yajid ma'an wala mutayammamun fa arba'atu aqwali wanda bai samu bai samu ruwa ba bai samu abin hawa bai samu abin da yake mawa ba to mahiya ya hau sama to zaki ne biyo shi a guje ka san a sama ba a buga bishiya ba a taba bishiya a ita yi mamma shi eh ba a kasa yake ba sai lokaci yayi sai sai lokaci ya yi na kuma lokacin sallah dole a yi lokacin sallah a yi sallah a lokacin wannan ne mai jima a nuna damu taimama har ba to a kawali sai aka ce yusa lewa ya kazi sai ya yi sallan ba alwala idan ya dawo gida sai ya rama ko in ya sauka ƙasa sai ya rama aksu ma kale maliku maliku yace ba zai sallan ba kuma in ya dawo gida ba zai rama ba aka ce mai dalili yace wa ma ja'ala wa ma ja'ala alaikum fid din min harajin wannan yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan yace eh fa inna ma al-usri yusra in yazo gida eh, nan tun dai na kunci ne ya dawo gida sai ya ya rama ya sami yusuf wannan kuma ya ce a kawai ba zai sallama wannan ya ce kawai ya yi a nan gurin tun da a haka eh to ba haraj
sai sai maluku ya ce in Allah yana son ya yi sallah a kori abin da ya hana shi saukowa to
a sa zaki ne ya koro ka eh, ta hausa ma to in da yana son ya zama farin lagun ka ai Allah ya san inda zai yi kori zakin eh to a kore shi sai ka sauka kai sallah amma ba haka ba ba za ka rama ba ba za ka rama ba za ka yi sallah a saman ba dan ba a natsa kake ba kuma ba za ka rama ba matukan zaki bai bai gudu ba kowa kuma ya kawo nasin Qur'ani eh da da to nafsi musamman ai eh, in- annama al-usrun yusra yanzu ba yana cikin tsanani ba Mm.
wa ada ulla ashabu kenan saboda haka in zaki ya gudu zai wannan ce yusalli zai sallan Eh, amma wai kabi kuma zai rama sai ya ce aksu ma kala malik malik ya ce ba zai sallan ba kuma ba zai rama ba in dai ana son yayi sallah to abin da ya koro shi to ya bar guri aka ce me ya ce ma ji Allah alaikum fid din min haraj Allah bai sa maka kunci ba an rike sallar ne a lokacin ana nufin an yafe maka kawai Allah bai gaya maka ya yafe maka bane
kuma ga in aka yi ishara a haka da ne wanda mai nifasi eh a haka ai ne kaga shi ya kawo mata wannan Ya- ya- kuma ya ce ga ya yafe kuma mata yace an yafe masa sallah kuma an ta yi ma a tuhume ta Eh, waye ce ba a- ba a so a dole Eh, waye ce ai akwai abubuwa da yawa irin wannan to in mutum ya shiga cikin abuwa so shi ke nan yi hallilul mashakil Mm.
kafiran Allah ya taimake mu waka za ka da kudubul kamil wal waris al wasiri wal qudwatu shamil sahal bin abdullah tustari radiyallahu anhu law kana fi dunya gibdatun haka ya kamata ko abdatun ya samu eh abdatun gibda ne abin da ake nufi da gibda shine ka nemi abu ka, ka kalli abin da yake kama da hasada ina ma Allah ya bani kuɗi in gina masallaci irin na Why, why? Okay.
gibda ne ba bai ba yawa shi bai cancan ba ba ba ka nemi arzikin ya gushe a wajen mutum sunan shi hasada amma ka nemi ku yi daidai da shi cikin aikin alhairi sunan shi gibda shi wannan matsalubin yutulabu shari'a eh law kanat ad-dunya gibdatun min ad-dami la kana qutul mu'mina minha halal to da abincin mu'mini zai zama halali lianna Allah ta'ala farada al-ibadata 'ala al-'abd domin Allah ya fardanta ya fardanta ibada wa bawa wa abaha lahu kuma ya halatta masa an yakulu min mantil ardi ya ci abin da ke ƙasa halalan ɗayiban komi da ke ƙasa ya ce halalan ɗayiban ne kama huwa nas al'aya kamar yadda aya ta kawo fai za ta taba a ardi idan ka bibi bayan ƙasa wujuhal halal za ka ga fuskan halal wa ammatul baliya kuma za ka ga bala'i ya kewaye bil ardi a bayan ƙasar ka kana iktihamuhu to kutsawansa lil halali cikin halal li'a ala ne fal'a'ala sama da sama amma an yaku imma an yakuna mimman urifa asluhu wa aslu asluhu ko ya zama mutum ya san asalinsa kuma ya san asalin asalinsa ka mu'amalatul harjiyin kaman mu'amala ta mayaka alharjiyun mu'amalatul harjiyin bi akhazil ujrat minhum wanda ake karban wanda ake karban lada a wajen su ala khidmatin wajen hidima wasu shira'in da siyamin ma bi aidihim abin da ke hannun su fa inna kullu ma bi aidihim domin duk abin da ke hannun su kullu halalun halal ne la mu'aradatun fihi babu mu'arada ciki faman wajada sabila ila haza duk wanda ya samu shiga haka wa amkanahu ya yiwu gare shi fala ya hillu lahu mu'amalatul muslimina bai halatta gare shi yayi mu'amala ta musulmai bi wajen min alwujuhi ta kowane fuska wala yu'amilu ba zai mu'amala ba illa al-kuffar al-harbiyyin sai kafirai wanda ake yaki da su littan hisul halal saboda sun shaki halal bi aidihim da hannayensu walau akasul mal al-muslimina da sun karɓi kuɗin musulmai fa kullu halalun to dukkan su kuɗin halal ne wa mu'amalatum da mu'amalan su kuma halalun halal ne fi gairi khiyarati in babu ha'inci wal akhadh bil aymanil kadhibati wal ghadari yin riko da dukiya na ƙarya da zalunci fa ina zalika haramun wannan kuma shi haramun ne summa in lam yajid hada idan mutum bai samu haka ba fa yatanazzalu ila ma urifa asluhu sai ya koma cikin abin da aka san asalinsa kamar waje da kanzan kamar mutumin da ya sami taska min almali na dukiya bi suratin jahiliya irin dufunul jahiliya din nan fi ardin a ƙasa gairin mamlakatin ba na wani mai mulki ba wa kadhalika ma'adin haka nan kamar tonan dutse ala hali surati a cikin wannan sura wa saidi da farauta wa gairihi da waninsa wa duna haza da koma bayan haka min almarati daga martabobi ma juhila asluhu duk ai baka san ina ne asalin sa ba kai dai gashi ka samu wa urifa ikhtiladuhu kai dai ka san cudanyan sa ne bi aidin a hannu kasibiyatun wajen aikin ka ne yasa ka samu walahu maratibun shi ma yana da martaba mufassilatun arrabi fi kutubul furu cikin littafan furu'a wa akhiru maratibul halal karshen martaba na halal iza an matal baliyatu fil ardi idan bala'i ya game kasa walam yajid al mu'minu min hali qutihi mu'mini ya rasa abin da zai ci illa suratul muharramati sai dai abin da yake yafi kama da haram shi zai ci wa alja'u al halal ila zalika ya fakke da halal zuwa ga haka halalahu akal qutu faqat sai ya ci an halatta masa ya ci iya abin da zai koshi kawai amma kada ya tara kada ya aje na gobe eh na wanda zai koshi kawai shikenan garin duk gaba ɗaya ya rasa wani abu ne na halal amma hukuncin ya zama a iya garin babu wani abu komi ana ganin su a sufan haram yake fitowa to sai tsaya shi kenan kamar mu shiga china kenan yanzu ko ka shiga ƙauyen china yawa ka jaraba ka san yadda za ka yi ka faɗi sunan miyan kuka da abin nan ba in ka ce in aka ce ka ba da kuɗin akar walau ga ai karamin misali ba dan Saudiya ai dubu wannan masu bare bare bare bare bare ai zai kalle ka kawai kai kafin ka faɗa musu abin da kake so in dawa ba ka jin yaren su ba larabawa ba ne yawanci pakistan ne india da bangali yawanci su ne kawai daga sun kalle ka saboda su masu zafin nama ne cikin nema suna karban kudin ka zuwa kale kawai ya saya ga takarda su maka signing kafin ka je kawai ka je ka mika mika wa za ka yi kawai a duba ga wanda ya kama da kai sai a baka da wa za ka yi magana ba wanda zai saurare ka allahi ake yi wajen biyan kudin ba to ka kurin ka ji ma ai duk wurin da ka daka ce miyan na kare kare ya ka yanka ko ne kai dai ba ka ga nama ba kana jin yunwa kawai to ka ji ne ka dai Allah ya yi kan ya ji yi ka gani kamar cin abincin mai jin yunwa ne almaiti na daga mucece wala amal hinziri da cin alhajir fagat kawai duk ya halatta in ka je gurin da ba yadda za bayan ka fito ne da gurin ai mulɗarri ne ai wa man darra gaira bagin fala adin wala isma alai wa ma fi zakka fil muharram cikin zakka fa suratul gasi wa shirhi mutumin da za a cire zakkansa duke ta yi kama da kuɗin kwace fala zakka fi babu zakka cikin kuɗin kwace shi shi ƙasa ma in ka kaga ko da yawa masallacin yin izala ba ya dai sallah ciki ba mai da yawa masallacin yin izala ba ya dai sallah ciki ba saboda aksari ba sayan gurin suke ba kwace ne da yawa saboda duba namu nan na wajen mai kafan agwagwa suna suna sallah suna sallah suna sallah sai kun fita anguwa sai su sai su yi taro sai a aje block kafin ku dawo sun sun gine kuna rusawa a yi fada to da da a yi fadan sai mutane su yi shiru su kale maksu shi kuma kurihan salatu fi masjid fi arzil ladhi gusiba ba ya makasubun ne to kudin kwace ma ga shi ba zakka ciki eh li'anna zakata fiha fi ma ya ta'allaqu mulkun shahatin bi shahatin bi ko shi zakka yana kamawa ne cikin mutumin da yake mulki ne nashi kuma na mutumin wala mulkiyatun fil gasbi shi ko kwace ba mulki bane wasu bi da kamannin haka wa ma mahtalada abinda aka hada aka cuda wa zahabat ainihu bi ainin akhar ɗaya ya tafi da ɗaya halal ne da haram aka haɗu sai aka ga ɗaya fi ɗaya wa halada bil harasati wat tijarati was sana'ati sai aka sanya shi daga noma kasuwanci sana'a fa yi zakka kulluhu sai a yi masa zakka gaba ɗayansa an haɗa ne ai wa ma akalu zakati min mani'iha amma a karɓi zakka ga mutumin da ya hana limustahiqaha ya cancanta ya bada zakkan bi suratul sarqa amma da suran ɓarawo ne au gasirin ko ƙwace fa kullu haramun wannan haramun ne karɓar zakka falam yuraf fihi muhalifun min ahli usul ce ba mu san wani daga cikin malaman usul da suka ce ba haramun bane wala ya illu zalika wannan bai halatta ba illa li sultanin faqat sarki ne yake da iko akai la ma adahu ba wani sa ba wala yaqulu li ibahatiha ba wanda ya ce ya halatta illa man la dina lahu sai wanda bai da addini wala amanatan kuma ba shi da amana sumal musharatu at-talaba shar'in nema bai dakhilatun ta shiga fi tafsir al-mu'amalati cikin rarrabe mu'amala as-salifa wanda ya wuce intaha ma amlahu alaina wannan abin da shauki ne amsa mana kenan radiyallahu anhu wasatu na tafi shauki radiyallahu anhu an zakati akan zakka idza talaba hal amiru idan sarki yace a bashi zakka hal tu talahu amla za a bashi ko hana shi fa ajaba radiyallahu anhu bi qawli shawjan yace in kana sahibu haya amun min sharr al amiri idan ya san in ya hana shi ba yadda zai yi da shi ya amun min sharri in ya san in ya hana shi ba abin da zai iya da shi Oh, okay.
Yawwa, yawwa, la yudi halahu ba zai bashi ba. Wa in kana la yamun min shar'i idan bai bashi ba zai maka ka shar'i to baltu di kenan. Kaga zaman lafiya ko yudi halahu wallahu hasibi. Ubangiji ya yi sama. Ai shi ne gaskiya, ai gaskiya ne.
Aka ce ba wa sarkin Zakka.
zakka Eh.
sai ce ku ba wa sarki abin da ya dace da shi ku ba wa Allah abin da ya dace da Allah.
To, nan ma nan kuma an baka ma hanya ne mafita saboda haifallaha li'iqadihi ka ji tsoron Allah saboda uquban Allah wa hif man yakhafullaha ka ji tsoron mai tsoron Allah li du'aihi Kwarai.
saboda in yi maka addu'a za ka shiga garari wa hib man la yakhafu Allah kuma ka ji tsoron wanda baya jin tsoron Allah li sharri saboda sharrinsa Na.
kaga hifullah li iqabi wa hib man yakhafu Allah li du'ai wa hib wa hib man yakhafu Allah li du'ai wa hib man la yakhafu Allah li sharri
Kuma duk ya da zama ce.
ai ilimi shi zai saka zauna lafiya Ya zauna.
eh duk gurin da ka zo in ka duba ka ga wanne za ka dauka Za ka ɗauka.
sai a zauna da kai lafiya Duka yi.
amma in ka zo ka zo mar a- a rigingine to komai zai iya ka- komai zai iya faruwa Allah ya kiyaye na'am Ah, wal muzakki shi mai bada zaka idan sallahu al mushaqqa idan ya samu tsanani fa yaj'al yawman mu'ayyanan fi sanati ya samu mushaqqa tsananin ya kasa ganewa wacce rana ne wacce rana ne ya harji zakatu wanda ya fitar da zakansa ala jami'i ma biyadihi min al-urudi na daga kaya wa diyunu da bashi wa nadin wa gairi zalika da narkakakken zinari da waninsa wa ma sarfu zahabi da rikin dati wato ka sarrafa zinari da azurfa wa haslun wa hasala na kasun sai na kas tawaya ya faru fa na kasu lazimun lahu fi zimmatihi to tawayan ya lizimce shi cikin zimmansa ba na- ba akan Allah ba fa yana Allah la yakuzu illa kamilan Allah ba ya karba sai cikakke eh in aka samu abin da yake bai cika ba to naka ne cikakken shine na Allah eh a cikin zulum cikakken shine na Allah wanda bai cika ba shine naka karka ce tunda Allah ne bari ka bashi wannan a innahu la yaqulu la ya'khudhu illa al-kamil وقد سئ- سئ- آه، سئل كو؟ وقد سأل شيخ سئل شيخنا سأل آه، سأل شيخنا سئل آه، مبني للمجهول يا كما تقول معلوم اوكي اوكي تنان سئل شيخنا O na na إيه.
hannu.
إيه.
Hannu sosai.
وقد وقد سأل شيخنا نما يا كما تقول وقد سأل شيخنا رضي الله سيد الوجود
O.
فاعل. وقد سأل شيئا رضي الله عنه سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بقوله شيء مشوتي أن يكتب بمن ذا الله يتي ما تقول في من يؤتى زكاة للملوك يا ميراك تشي menene abun faɗi cikin mutumin da ya ba da zakka lil maluki ga masu mulki faƙalar sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce ana amartun bi da'atin ni na hore su su bi shi أو كما قال عليه الصلاة والسلام ما تقول في من يؤتى الزكاة للمملوك ne kamata mamluki lilmamluki shi zai fi bada ma'ana yawa wanda aka mallaka tunda kana bayi ne ai ko sai ne, ana amartum bi da'atin ai ni na hore su su bi su eh tun da ni na hore su bi su ashe ba kaskantattu ba ne kenan za a ba su abin da za a ba su an kashe masu yin fadin aw kama qala alayhi salatu wassalam fa qultu lahu mimma ma'anahu faman kana yaqdiru ala ma'anaha minhum wa la yakhaf min sharrihim wa adahum wa adaha lahum ala hadha alhal fa qala sallallahu alaihi wasallam fa'ala dhalika fa'alayhi la'natullahi am malukin din ne sarakunan ne in aka ba su Eh. faman kana ya tsajiru wanda yake da iko alaman iha zai hana su minhum wala ya kafu min sharim amsan baya kenan wa da halahum ya ba su ala hadal hali ya ba wa masu mulki ya ba su zaka fa qala sallallahu alaihi wasallam man fa'ala zalika zaka iya ka hana su ka ki ka ba su fa alaihi la'natullahi Allah ya tsine wa mutum ya Allah ya kiyaye mu wa ma sarfu zakati lil ashrafi ka ba da zakka ga manya fala ta hilu lahum ala ayyati halin kanu da harata a basu ba ta kowane ha- ha- hali suka kasance illa an ta halala lahum maitatu sai dai in sun kai level din muldarrai ne shine an ta halala lahum maitatu sun kai level din da aka halatta musu da suke cin mushe kaga yayi hali ne kamar matafiyi kaman bala'i ya sauka kaman haka dai wani hali da ya same su to ko da a sharafu ne za a iya ba su zakka fa inda fa ilaihim idan ka ba su fa ya fi zimmati la tujzi'ahu ta yi kyauta zakka ba ta fitu ba wala tusqadu anhu kuma ba a sarayar mutum ba bi qauli alayhi salatu wassalam saboda manzo Allah ya ce ala inna sadaqat la lil muhammad wala li ahli li muhammadin wala li ahli baiti asharafun lil asharaf shurafa kenan nan ake nufi ba da wannan wannan ni na dauki asharafu ba na shurafa sadatu ba na dauke shi na asharafu madaukaka eh ashe ma babban magana ne ka ba wa sharifi zakka bai halatta ba daga bakin shehu tijjani eh kar a zuwa ce ni ne ko eh wa ma sarfu zakati lil asharati fala tahillu lahum bai halatta a basu ba ala ayi halatin kanu kowane hali suke ciki kowane illa an tahalla lahum lamaitatu sai in sun shiga gargara na mulɗari wanda in ba a ba su ba za su iya halaka. Fa inda fa'aha ilaihim idan ka ba su, fa yi bi zimmatihi kai da ka bayar Allah bai karɓa zakkan ba. La tujzu wa la tus'ad anhu. Bai isan maka ba kuma ba a sarayar maka ba yana kanka. Saboda ala qauli sallallahu alaihi wasallam inna sadaqata sadaka la tahillu li muhammadin wala li ahli baitihi. sadaka bai halatta wa annabi Muhammadu balle ahalin baiti da ahalin baiti rasuli rikici sunan sunan gwari da sunan da yaran sai sunan Allah da yaran gwari ko ko haka kici ba wa amma qawlu man kana fadan wanda yace inna zakata tajuzu lil asharafi ni shautita ne wanda ya ce zakka ya halatta a bawa sharifai illa an ta kuna lahum arzaƙan min baitul mali amma in arziki ne a cikin baitul mali fata harimu alaihim ta haramta a gare su aljawabu shauja ne ta tokuji ne ina wula ya shi hada tauji wannan din ma bai inganta ba wa qa'iluhu wanda ya faɗa ta la ma'rifatu lahu bil usuli bai san usulu ba bal allazi hurimat sadaqatu alaihim liajali wanda aka haramta musu sadaka saboda shi wa sayyidina rasulullahi huwa shiddatu qurbihim min Allah ta'ala abin da yasa aka hana saboda shiddatu qurbihim min Allah ta'ala wa ulu mansibihim indahu tsananin kusancin su ne da Allah da kuma daukakan darajar su wa zakatu awsahul khalqi shi kuma innama yuridu Allah li yaziba ankum rijsan to shi kuma azzakatu awsaqul khalqi datti ne na halitta ya tadahharu na biha suna fitarwa ne dan su tsarkaka fama radiya lahum an yataqazzaru waye aka yadda masa ya dauki dauda wai taladahu ya shafa bi awsaqil khalqi da daudan halitta wa hadha alwasf qa'imun ila yawmiddin wannan ba cire ba ba dai ba wa zakkawa sharifi ila yawmiddin ولا حجة لمن يقول بها للأشراف ووجه من وجوه باب wani hujja ji shautani wanda za a iya ba wa sharifi zakka ta wani fuska intaha min imla'i alaina yanda shautani ya faɗa mana kina a rubuce wasatu radiyallahu anhu an kaulihim na tambaye an tambaye na tambaye shautani a faɗan mutane manin sahada wa asaba falahu ajrani wa manin sahada wa asaba falahu ajrun wahidun wanda ya yi ijtihadi ya dace yana da lada biyu wanda ya yi ijtihadi ya kuskure yana da zunubi daya yana da lada daya fa jaba radiyallahu anhu bi qawli al kalamu ala iktilaf al mujtahidin yace wannan magana ne ya sha bamban ala iktilaf al mujtahidin su masu ijtihadin ma ijtihadin da suke ai ba iri ɗaya bane radiyallahu anhu fi qawlihim man ijtihada wanda ya yi ijtihadi wa saba ya dace fala wajrani yana da lada biyu wa man yashhada wanda ya shahadi wa akhta ya kuskure falahu ajrun wahidun wa indahum anna al musiba wahidun gaba ɗaya mai dacewa mutum ɗaya ne ila akhir aqwalihim qala sayyidina radiyallahu anhu sai shaujani yace al kalamu ala hadhihi al mas'ala magana akan wannan mas'ala nan al-ijtihadi a babin ijtihadi kala yace al-ijtihadu shi ijtihadi huwa hukumun fin nazilati shi hukunci ne mai sauka la nassa fiha babu nassi a ciki bi ainiha da ain da idan ta an tariqil istinbadi ta hanyar istinbadi wa huwa akhadha al-hukm shine mutum yayi riko da hukunci lin nazilatil hadisa ga abin da ya faru ya sauko min nassin daga nassi min alkitabi qur'ani aw sunnati ko sunna li illatin saboda wata illa jami'atun bainan nazilati wanda take hada tsakanin saukakkiya wa zalika nassu wannan nassi almustanbit minhu alhukm da shine ake ciro hukunci ake yin istinbadin hukunci wa ma ma nassallahu alaiha abinda Allah ya yi nassi aw nassu alaiha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah ya nasi falaysa fiha ijtihadun wannan ba ijtihadi sunansa ba kama huwa al-ma'ruf inda al-usuliyin kamar yadda yake sananne a wajen malaman usulu ya kamata mu tsaya na ja shi yana da nisa da lokaci gobe ma ci gaba in muna cikin rayu insha Allah amin Allah ce mai kyau za mu koma kaɗan baya mu fara ijtihadin dan ya bamu abin da ake nufi Allah ka taimake mu Allah ba mu ilimi albarka Allah kara mana san manzo Allah Allah shirye da mu shirye da zuriya mu samu daga cikin bayan salihai اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق أبد الدار الذي صلاة تملأ الأزل ولا أبد الزمن أو مكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في لمكان أحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين